نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna 22 ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da goma ga watan biyu shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan ina ne muka kwana na'am ba ni shi a gaya mana ba ni shi mun shiga cikin itikafi ba kai can ba a yawwa wayo ruwa min hadisi a bishi a farko malam ya ce wayo ruwa kuma ana rawaitowa da hadisi a bishi ja'far daga hadisin abu ja'far muhammad ibn ali muhammad dan ali wannan jikan jikan annabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an man adraka ramadana duk wanda ya riski ramadana sahihan yana da lahiya musliman kuma yana musulmi fasama naharahu idan kaga idan baka da lafiya rashin lafiyar da bata baka damar ka yi azumi to bai kamata ka yi azumi ba kakka ba kanka wahala kuma kakka damu saboda baka da lafiya baka iyawa Allah ne ya faɗi haka shi yasa nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce man adraka ramadana sahihan wanda ya riski ramadana yana da isasshiyar lahiya wadda za ta bashi daman jimirin kishirwa da yunwa ba tare da ya sha wahala ba. Na biyu kuma ya zamanto musulmi, idan kai ba musulmi ba ne in kai azumi, to Allah subhanahu wa ta'ala baya an san azuminka. Fasama na harabu, sai ya yi azumin ranar wannan Ramadana da mana ya azumi da rana, wasalla wirdan kuma ya yi sallar wirdi shi ne abinda mutum yake yi yau da gobe abinda mutum ya ɗora makan shi kullum sai ya yi shi ake ce ma wirdi ko ba haka ba a shi sa wasu malamai ba suke ba wasu mutane wirdi ba na kwanaki ko na kwana uku ko na sati guda ko na kwana goma ko na sati biyu ko na wata ko kuma na shekara tsawon shekara kullum kai amma na dai abinda kullun za ka zannawa ka yi, dirar da ba ka yi shi ba ba ka jin daɗi. To mutum ya sallaci abinda ya saba yin shi min laifihi daga daren shi, wa gabba basarahu, da ranadin kuma na azumi, da daddaren ma ya rimce idanun shi daga ganin abinda Allah ba ya wa hafi zafar kuma ya kiyaye al'aurarsa wa lisanahu kuma ya kiyaye harshensa wa yadahu da hannunsa ni ya kiyaye waɗannan abubuwan gaba ɗaya wa hafaza ala salatihi fil jama'a sannan kuma ya kiyaye yin sallar shi a cikin jam wa bakkara kuma yayi sabko ila jumu'a ya zuwa sallar juma'a ya yi sabko ko da ya je lokacin warko ko lokaci na biyu ko lokaci na uku ko na hudu ko na biyar akwai waɗanda in suka yi da in suka yi sallah asuba a masallacin juma'a sai an kare juma'a ba su koma gida nan suke asuba shi kenan sun zo ke sannan babban sabko ke kari ma nan suke yi can rana ta yi kari takwas su yi zo su ci abinci su sake arwala su koma ciki sai bayan juma'a su dai harkokin gabansu akwai masu wannan akwai kuma waɗanda sai gari ya waye sun yi kari gida karhe bakwai da rabi ko takwas sanan su taho masallaci akwai wanda za a zuwa karhe tara wanda za a zuwa karhe goma duk sabko ne kuma duk sabkon da kowa ya kowa da irin ladar da Allah zai bashi to duk wanda ya wannan faqad sama shahara to lalle shi ya azumin wata guda wastakmala kuma shi ne ya cika azumi gaba daya al'ajira ma'ana ya cika cikakken lada ya samu cikakken lada wurin Allah subhanahu wataala wa adraka lailatul qadri sa'annan kuma ya samu lailatul qadri duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa to kamar ma an yi an gama ya samu daren lailatul qadri wa faza kuma ya rabauta bi ja'izatir rabbi da kyautan Allah subhanahu wataala ja'iza shine kyauta kyauta wadda ake badawa sakamakon mutum ya yi ƙoƙari ta ke ce mai ja'iza muna ganewa ko kama a yi tsere a yi gudu ko a yi karatu ko a yi wani rubutu a ce ga irin bajinta da ƙwarewa da gwaninta da ake so kowa ya cikin wannan rubutun to wanda rubutun shi na kowa tukwicin da za a badawa da larabci shi yake ce ma ja'iza muna ganewa ko to ya rabauta da tukuicin Allah subhanahu wata'ala babban tukuici kenan wanda babu wani tukuici kamar shi qala abu ja'far abu ja'far yace ja'izatun tukuici ne la tushbihu jawaizal umara wanda bai kama da tukuicin sarakuna da shugabanni wannan tukuici ne na Allah shine Allah zai ba mutum aljanna aljanna kuma ta wuce duk wani tukuici da za a ma duk tukuicin da za a ma duniya karewa zai kuna ganewa ko amma tukuicin aljanna bai karewa to kaga kenan tukuicin da Allah zai ma wanda ya cika waɗannan sharuɗa a cikin watan Ramadan ya fi tukuicin da sarakuna suke ma mutane kazan sarakuna akwai kyauta ba ka shiga wurinsu ka hito ba tare da muna ganewa ko ba tare da amma wata kyauta ba sai ka hito da wata kyauta ta musamman rawahu ibn abi dunya ibn abi dunya ya rawaito shi musamman sarakuna irin na da can baya ɗaruruwan shekaru da suka wuce musamman sarakuna na musulunci na da waɗanda in ka je wurinsu gaisuwa a matsayinka na malami ko matsayinka na mabukaci in ka gaya musu bukatar ka ko kuma ka zo ka gaida su ne in ka tashi zai ga an ce ma ga dinari dubu hamsin na kaje da shi lokacin duniya na zanne lafiya kuɗi ne ga su nan buhuwa an aje cikin ɗaki ba ɓara wanda za shiga ya sata tsoro lokacin mutane na tsoro suna tsoron Allah kuma suna tsoron sarakuna gaban ka za ta yi a doku idan kaga a suke nan ne bankin nan za a dokuwa a mika maka wani ma a ce a baya dubu ɗari wani ma ya da hakan da wannan kyauta duk kyauta ce wadda ka kasa ta gaba ma ka zawo bayan shekara a waiwaye ka kacin kuma su kuɗi da ma in kana gani yawan su shagali yawa yake tunda ba neman su kai ba baka akai haka za ka same su kai ta kwamfasa kai ta kwamfasa sai banza sai wuri haka za ka yi sai kana ganin wannan kudin ko haka nake musu ba za su kare ba to sai ka waiwaye su sai su ce ma ai mun kare an cinye ma ai ko ba haka ba yawa wa min amala yace daga cikin annahu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kana yuqizu ahlahu ya kasance yana tada iyalin shi lis salati domin ayi sallah cikin dare fi layalil ashri a cikin dararen goma na ƙarshen watan Ramadan duna ghairiha su kadai banda waɗansu dararen wa bi hadisi Abi Dharr ya zo a cikin hadisin Abu Dharr radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qama bihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsayuwa da su mana ya tsaya da sallah da su lailata 23 daren 23 irin wannan ranar kenan yau ba muna 22 ba to wannan daren shi ake ce ma daren 23 ga wata wa 25 annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ketare sai dare na 25 shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu qiyamul layl kuma ya ketare na 26 wa 27 na 27 wa zakara annahu Abu Zarri ya faɗi cewa lalle shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlahu ya kira iyalin shi wa nisa'ahu da matan shi lailata 27 khassatan daren 27 shi kadai cikin waɗannan dararen a cikin shi ne kadai ya tado iyalin shi da matan shi yace su zo su ma su yi tarayya a cikin ladar da ake samu cikin wannan daren wa hada yadullu wannan yana yin nuni ala annahu akan cewa lalle ya ta'akkadu iqaduhum tada su daga kwana su iyali yana da ƙarhi sosai fi akadil autar a cikin kwanakin wutiri waɗanda aka yi sarai a samu daren lilitar kadra ciki shi ne daren nawa daren 27 domin a cikin shi ne wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tado matan shi da iyalin shi allati turja fiya lailatul qadr wadda ake sa ran a samu daren lailatul qadr a cikin ta wa rawa tabarani malam tabarani ma ya ruwaito an ali radiyallahu anhu daga ali Allah ya kara masa yarda annahu sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yuqidu ahlahu ya kasance yana tada iyalin shi fil ashril awakhir min ramadan a cikin goma na ƙarshen watan ramadan wa kullu saghirin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tado duk wani karamin yaro wa kabirin da duk wani babba yutiqu salata wanda yake iya sallah wanda yana iya tsayewa ya duka ya kai goshi kasa ya taso ta abin da ake na sallah yana iya yi tsuban shi bai hana shi ba yin sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wannan tsohon a tado su su ba qala sufyanu thawri sufyanu thawri yace uhibbu ahabbu ilayya abin da yafi soyuwa zuwa gare ni idza dakhala al-ashru al-awakhir idan goma na ƙarshen ramadana suka shigo an ya tahajjada bil-layli wato mutunan da yake musulmi ne ya bada kokari da daddare wa da fihi kuma ya ƙara kokarin shi a cikin mi waɗannan goma na ƙarshe wa yunhidu ahlahu kuma abin da biso ya zuwa gare shi shine mutun ya tado iyalin shi wa waladahu da 'ya'yan shi ma'ana matan shi da ɗiyan shi kenan ila salati zuwa sallah in ataqu zalika in suna iyawa muna ganewa ku in suna iyawa da yara da ainihi mata in suna iyawa mata su ma wasu manyan mata ne masu shekaru da yawa ko babu lafiya sai a kyale su amma in suna iya wato sai a tado su suwa su yi tarayya da sauran musulmi a cikin wannan dare mai albarka domin su ma su samu irin alkhairin da sauran musulmi za su samu wa sahha kuma ya inganta annahu sallallahu alaihi wa sallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yatruku fatimata wa aliyan laylan Manzala sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana zuwa gidan Aliyu wurin Fatima da Aliyu kenan yana zuwa wurinsu da daddare kaji matar ɗaya shi matar sai da Aliyu Fatima sai ya je gidanta da daddare ya kwankwasa musu su bude ya ce masa a tashi a yi sallah wa ya kula sai ce ta kumani fatu salliyani ku tashi ku yi sallah kaji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tana gidan aurenta amma duk da haka ne domin dai ya'yan shi ne gaba daya wannan dan shi ne saboda su rike shi amma kanan shi ne asali amma duk da haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana binta har gida in suka taso sai a ce masa a tashi a yi sallah wa kana yuqidu Aisha bil layl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tada matar shi Aisha da daddare idza qada tahajjudahu idan ya kare kiyamul lailin shi wa arada an yutira yana so yayi wutri mana in ya fara sallar shi sai ya kare ita kuma tana kwana sai ya zo wutri sai ya ce tashi ya Allah mu yi wutri tare saji wa waradat targhibu kwadaitarwa kuma ta zo fi iqadi ahadi zawjaini a cikin ɗaya daga cikin ma'aurata guda ya ta da sa'ibahu abokin shi lissalati domin sallah muna ganewa ko wala an samu hadisai da suka kwaraitar da cewa mace ta tada mijinta in macen ta yi mijin kokari ko kuma ita nan ta tashi ta riga shi tashi shi kuma bai samu tashi ba ya gaji sai ta tada shi ko kuma shi ya tada matar shi lokacin da ya tashi ita kuma bata samu damar tashi ba wato ya tada ta ya tada ta tashi su yi sallah wa nafhil ma da kuma maganan watsa ruwa ala wajihi akan fuskar ɗaya daga ciki mana an mutum ya tada matar shi ta ki tashi sai ya ba mata ruwa ga fuska saboda ta tashi haka in mace ta tada mijinta ya ki tashi sai ta yi ba mai ruwa ta watsa mai ruwa ga fuska tashi tashi mai sallah wa fil muwaffa ya zo a cikin muwaffa anna umara radiyallahu anhu lalle sayyidina umar Allah ya kara mishi yarda kana yusalli min al-layli ma sha Allah ya kasance yana sallata abinda Allah ya so ya sallata a cikin dare hatta idza kana nisful layli har idan rabin dare ma'ana dare ya raba tsakiya ai qada alahu lis-salati sai ya tada iyalan shi domin a tashi ayi sallah ya qulu lahum sayyidina Umar yana ce masu as-salata as-salata ku zo ayi sallah ku zo mu yi sallah wa yatlu hadhihi al-aya sai karanta musu wannan aya wa mur ahlaka bis-salati wasbir 'alayha kaure iyalanka da sallah kuma ka yi hakuri a kanta wa mina daga ciki annahu sallallahu alaihi wa sallam lalle shi annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yashuddu al-mizra ya kasance yana daure wato zanan shi ko kuma yana daure zari shi yana tsuke ta sosai wal muradu abinda ake nufi da yana tsuke zariyar shi a ittizaluhun nisaa manzon Allah alayhi salatu wassalam yana nisanta iyalin shi ke yana kaurace musu wa warada kuma labari ya zo annahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'wi ila firashihi bai taba zuwa wurin shimfida shi ba hatta yansalikha ramadan sai watan ramadan ya kai da aka ce ma da zara an fara azumi to shi kenan zala sallah bai kara kwanta shimfiɗa shi har sai azumi ya kare to bi hadisi anas a ya zuwa cikin hadisin anas wa qawa firashu sai manzo Allah ya nade shimfiɗa shi wa tazala nisaa kuma sai ya nisanci iyali kaji وقد كان صلى الله عليه وسلم lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takifu al-ashr al-awakhir yana itikafin goma na ƙarshe ka gani shi kuma itikafi malai ce wal mutakifu mai itikafi mamnu'un min qurbanin nisa'i an hana shi kusantar mata bin nas da ƙararren nasi na alƙur'ani Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku kusanci iyalin ku alhali kuna lazumtan masallaci kuna itikafi kaga nasi ne ko wal ijma'i da kuma ijma'in malamai din malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu akan cewa mai itikafi yana nisantan mata a lokacin da ke itikafi abin da ake nufi da nisanta shine kusanta ta mu'amalan aure ba wai nisanta ta jiki ba a wannan nisanta ta kusanta ta jiki wannan ba hana ba kana itikafi matarka ta kai ma ziyara ta kai ma abinci ta kai ma wani nama da ta soya ma wani yan kayan daɗi ta je ta kwana biyu bata ganka ba ta je ta ganka wannan ba laifi bane sai ma ka kwana biyu ba ganta ba ka ganta hankalinka ya ƙara kwanta duk ba wani laifi ba ne abin da aka hana mu'amala a lokacin da mutum yake itikafi wa qad qala qa'ifatun min as-salaf wasu jama'a daga cikin magabata sun yi magana fi qaulihi ta'ala cikin faɗin Allah ta'ala da Allah ya ce fala rabashiruhunna to yanzu bashiruhunna ku sumbace su ku kusance su ku yi mu'amalar aure da su wa bitagu ma kataba Allah lakum kuma ku nemi abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta muku ai talabu lailatul qadr wasu daga cikin magabata suka ce abin da ake ni da wabtagu ma kataba Allah lakum ku nemi wato lailatul qadr shine abin da Allah ya wajauta muku ku tashi cikin dare bayan kun kare mu'amalar ku da iyalin ku to kuma ku tashi ayi ibada wannan in ba cikin itikafi kake ba kenan wal ma'ana fi zalika ma'ana a cikin wannan abin da ake nihi anna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki lamma abaha mubasharatan nisa'i yayin da Allah ta'ala ya halatta kusanta iyali fi layalis siyami a cikin dararen azumi da rana dai haramun ne to amma daga faduwar rana har zuwa ketowa alfajir an baka an halatta maka an baka dama an sauƙaƙa ma ila tabayyun al-khayt al-abyad har zuwa bayyana zare fari min al-khayt al-aswad daga zare baki ma'ana har lokacin da alfajir zai ketowa kenan har lokacin da hasken alfajir zai ketowa kaga lokacin da ya keto inda yake fari ne inda ba nan ba kuma baki ne duhu ke akwai shi ne ma'anar wannan yayin da Allah ta ya bada wannan umarni daga faduwar rana har zuwa ketowa alfijir amara ma a zalika duk da haka kuma sai Allah ya bada umarni bi talabi lailatul qadri da neman daren lailatul qadri muna ganewa duk da an halatta ma da a nuna ma da watan ramadan watan ibada da rana kai ibada kuma da daren ma kai ibada abu ne na wata daya sai ka yi hakuri. Li'alla ya shitagil al-Muslimuna saboda kan musulmi su shagaltu hankalinsu ya ɗauku fi tuli layali shari a cikin tsawon dararen wata. Bilistin ta'il mubah da jin daɗi da shakatawar da aka halatta musu, domin kan wannan shakatawar ta ɗauki hankalinka. Ta ɗauke hankalinka da daddaren gaba ɗaya a duk da haka nan kuma Allah ya ce, in an shakata kuma a zo a yi ibada in an sha ruwa a koma aiki muna ganewa ko fa yafutuhum talabu lailatul qadri kenan haka haka na in suka shagaltu da abinda Allah ya halatta musu sai neman lailatul qadri ya kurce da da kenan ta zo ta wuce kana kwana ta zo ta wuce kana kana shakatawa kana more ma rayuwarka kana Bishe Allah ta'ala ya ce to kada ran kada yawwa in an yi abin da Allah ya halatta muku to kuma ku zo ku yi abin da Allah subhanahu wataala yake nema ku samu lada shi ma a cikin shi kuma abu ne in ya wuce ba ya ƙara dawowa kuma sai bai muna ganewa ko fa amara ma zalika sai Allah ya umarni tare da haka bi talabi lailatul qadri da neman daren lailatul qadri bi tahajjud min al-layl da yin tahajjudi a cikin dare khususan ballantana ma fil layalil marjuwati fiha a cikin dararen da ake fatan a samu lailatul qadr a ciki wa min hauna to daga nan ne fa kana sallallahu alaihi wa sallama yusibu min alihi fil 20 min ramadan karawaito cewa manzala yana kusantar iyalin shi a cikin wato 20 na farkon watan ramadan goma ta farko da goma ta biyu goma na marmari da goma na wuya thumma ya tazilu nisa'u sa'annan idan waɗannan 20 na farko suka kare na watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nisanci iyalin shi wa ya tafarragu kuma sai ya bada lokaci isasshe li talabi lailatul qadri domin neman daren lailatul qadri bil ashr al awakhir a cikin goma na karshe na watan ramadan muna ganewa ko wa mina daga ciki ta'khiruhu al futura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jinkirtar da bude baki yana jinkirtar da shan ruwa ila suhur azwa wato sahur manzo Allah sallallahu wannan khususiya ce abu ne da Allah yake bance shi kadai maimakon aka sha ruwa ya sha ba yasa sai lokacin sahur ma'ana daga sahur zuwa sahur kuna ganewa shi daga sahur zuwa sahur wani lokaci manzo Allah yake shan ruwa in yayin sahur to ba ya ƙara shan ruwa kuma sai wani sahur din sahur din shine guda bakin guda bakin kuma shine sahur din ruwa na aisha wa anas an rawaito daga aisha da anas annahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana fi layalil ashra ya kasance a cikin dararen goma na karshe ya ja'alu asha'ahu sahuran yana sanya abincin shi na isha'i shine sahur din shi kaji yana jinkirtawa kenan wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari yana bi sa'id marfu'an daga abu sa'id marfu' manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuwasilu kada ku wuce da azumi wucewa da azumi shine mai bakin ka kai bude baki kawai sai ka wuce da azumin ka sai sahur shi ake ce ma alwisal fa ayyukum arada an yuwasila duk wanda yake so cikin ku ya wuce da azumin shi faliwasil ila sahar to ya wuce da azumin shi har lokacin sahur duk wanda ke so ya wuce sai ya bari lokacin sahur daidai sahur sai ya tsaya domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana wuce sahur daya in sahur din ya zo ma ba ya ci ba ya sha kuma sai ya ci gaba kuma sai wani sahur din na gobe kuma shi ma a wuce sai an yi kwana uku sannan a sha ruwa Mazala sallallahu alaihi wasallam ce to kan ku wuce da azumi duk wanda ke so ya wuce to zuwa sahur ya ashi. Saboda sahabbai sun ga manzala yana suka ce su ma yi zaci. Sai ce a'a haka za a yi. To da suka manzala ya gaya musu haka kalu sai suka ce fa innaka tuwasul ya rasulullah. Suka ce ai mun ga kana wucewa da azumi ya ba ikin Allah. Mun ga kai ma ba ka sharuwa shi yasa kalu sai ce inni ku saurara lalle ni lastu ka hayatikum ni ba irin ku bane inni abitu lalle ni ina kwana li mut'imun ina da mai bani abinci ya tu'imu ni da yake bani abinci wasakin ina da mai bani ruwa ya tsini da yake bani ruwa ku kuma wa giwa yanzu annabi ya ce to ku bari amma mutum yana iyawa kwana ne kana iyawa shi ma akwai wahala ya aka kare mana na haduwar rani amma da yake dare ya shi ke inda dare za a zimi ya bai da wahala ko kama akwai mutane masu addini su da daddare suke azuminsu daga bayan isha'i zuwa sahur shine azumi da rana ka cika sha kai komi sai dare yayi da an ce ma isha'i ta yi sai kai sahur sai kuma asuba yi ba sai kai kwancin kai ta kwana ba shikenan in asuba ta yi shikenan a ka kara azumi daga wannan azumi ne mai daɗi to amma dai da haka nan kayi ne da kishirwa da yunwa kuma a ce daren ma haka za ka karar da shi to amma da haka nan sahabbai suna yi kuma da Allah ya ce to daga nan su tsaya kar su kara wani kwana wa la isharatun wannan magana da manzo Allah ya kamar nuni ne manzo Allah ila ma kana Allah yaftahu alai ya zuwa abinda Allah ta'ala ya kasance yana taimakon shi akai shi fi siyami a cikin azumin shi ba wai abincin ake bashi ba abin sha ake bashi ba amma saboda karama ta Allah subhanahu wataala da girman annabawarin Allah subhanahu wataala shi yasa sai Allah ta'ala ya taimake shi ya ma dauke mai jin kishirwar da yamma sannan ana ce ana shaye ba azumi yake bake wa khalwatihi bi rabbi da kuma kadaito shi da Allah mahalicin shi ka san kadaituwa da masoyi yana sa ka manta da wata wahala limunajatihi saboda ganawa da shi wa zikrihi kuma saboda ambatan Allah subhanahu wataala to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya taimake shi a lokacin nan ba ya jin yunwa ba ya jin kishirwa min mawaddi unsi yana daga cikin abubuwan da suke ɗebe ma annabi kewa ganawa da Allah da ambatan Allah wa nafahati qudsi da kuma ainihin kyaututtukan Allah ta'ala na tsarkin Allah suka zamanto suna taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da yaji yunwa ke kushirwa ba fa kana yaridu bidhalika ala qalbihi sai kasance yana gangarowa da haka akan zuciyar shi min al-ma'arifil ilahiyya na ainihin ilmin muka na Allah subhanahu wata'ala ilmin mukan da Allah yake ba manzo Allah wal minahir rabbaniyya da kuma kyaututtuka waɗanda suke na ubangiji ma yughadhi irin haka din shike ba shi abincin sannan ilimin wa yughni kuma yana wadatar da shi ne tawami wa sharabi daga ainihin cin abinci da kuma abin sha Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ka yabe mana Allah ka samu gyara na'am malam
yake to tun da shi kaɗai zai yana iya sai ya yi na filolin sa'an na ya farilla mutum ya zo masallaci yana so ya nafila kafin ya yi sallah ta zahar sai su tashi hamma an ƙari sallah kawai yana iya yin nafilan sa'an nan ya yi muna ganewa yana iya yin nafila ɗin sa'an nan ya yi sallah zahar yana iya yi matuƙar daina da isasshen lokaci na'am Vamos,
Wacce yana aiki na a cikin jami'a da abin sai yana yin yana abinci cikin cikin wurin wurin dafa na ɗalibai. To yana da yana da laifi ya ciwo a cikin wannan
yana laihi?
yayi yana laifi idan ya ɗiba lalai aiki ne ke aiki ne mutum da yake ma'aikaci a cikin jami'a yana cikin masu dahuwa abinci wani ya dawa abincin kwaya da ta yi ba ya ci ni zai hana wa? ba sai an baka izini ba wanda zai za ka ci ka ɗiba ka ci kai ka ɗiba ka ci wannan yayi wannan babu wani abu duk yawan shi ba dai ci ne za ka yi ba dama an yi ne don a cayi ko da ana biyan ka ba ka cewa ba ɗanɗano ba ka zangi gaje in ya dahu ba in ka zuba ma yara ka zuba ma waɗanda ake zuba ma abinci kai ma sai ka zuba ma kanka ka cika kushi halal ka ci ba haram ba kuma wannan ba daga cikin abubuwan da naka ganka kana yi za a cewa kana cin amana da ma yanzu ka yi da aka ganka da wani kulli aka diba aka ga shinkawa ce kai ba da yawa ka ga wannan shi ne ba da kyau ma dan dai abincin da zaka ci ai wannan bisa ga al'ada an saba yin rangwame da shi babu wani abu na'am
ce ba mutane da sun kaje sallar juma'a alhaji suna cikin balaguro to da sun kai suke an yi da sai suke ana tahiya to tahiya kaɗai sun ka samu sai an ka sallame sai sun ka sun ka daidaita sun ka samu limamu sun ka raka biyu suka ce a sallar ta su ta yi
ba ta yi ba mutane suna cikin balaguro suka zo masallacin juma'a suka iske ina ga bisa hanya na san ana zaman tahiya suka zanna ana sallamiya suka tashi suka kawo raka biyu ba su da sallah wanda yake su dama ba su da juma'a kan su yi da niyyar juma'a dama ba su da juma'a amma suna da mi kasuru ke kansu su suna tunanin nasan juma'a ce suka yi tunda suka yi raka abi tunda wanda yake da kasuru ai ba ya tambaya ya yi raka abi da ba biyu ka wace to kenan da niyyar kasuru za ka yi ba da niyyar juma'a ba dan babu juma'a ga mai balaguro kamar damuwan kana cikin balaguro ba ruwan ka kwantar da hankalinka kawai a zahurce kanka a ruwanka amma in ta kama aka je wani gari aka tsaya kaga juma ana yi kuma tsayawa za a yi a dade to kana yi fiye amma dai ba ta kanka ko ka zo kana shigowa gari misali karhe daya kana zuwa ya mai karhe daya da kwata ko da daya da rabi tana yi lokacin da ake juma ya mai sai ka shige wanka gida ka yi asa kawai yawwa ka nemo wuri ka huta ka yi wanka ka ci abinci ka kwanta ka huta a sai ka yi masallacin juma'a sau da kai mata yi ne amma haka da suka yayi amma ba da niyyar juma'a ba da niyyar kaso na wala
cewa da mutum yana iya ramka ma mamaci azumi
malamai sun yi sabani ko ana iya ma- a ranka ma mamaci azumi mutum ya rasu akwai azumi a kan shi rama mashi za a yi ko ciyarwa za a yi. wasu suka ce a rama wasu kuma suka ce a ciyarwa za a yi mishi daidai kwanakin da ya sha na azumi bai samu dama ba Allah mai cikawa sai a ciyar da daidai waɗannan kwanaki wasu kuma suka ce ana iya rama mishi a raba azumin tsakanin magadai shari Allahu ala ƙarshe to bari a kira sallah wasu ne wata mai
yace mutum ne ya- ya kwanta ya ce barci kuma a cikin barcin sai ya yi maharki wanda har janaba ta zo mai sau yake in ya tashi wa wankan zai- wanka zai yi na da sabini ko ko ya yi na jaraba
a yana tambaya mabarki ya yi janaba ta same shi bayan ya farka wanka za a yi da sabuli ko wankan janaba yadda janaba ta sama ya kawo magana wani wanka da sabuli wanka za kai na janaba na ibada shi kuma ba a sa sabuni a ciki da ruwa ake tsantsa masu tsarki masu tsarkakewa kawai na'am
wannan shi na cewa ciwon estoma shi na sa abinci na hau mashi sama a makogoro amma bai kawo cikin baki shi ke tambaya ko ya taba azumin shi
ya ce a ciwon ya stoma ke gare in ya yi sahur in ya tashi da sa sai da iya shiga makoshin shi amma dai ba ya yi taba ko ko yana taba azumi yana taba azumi ina kana jin taso shi kana jin shi kamar za a yi tawa kenan mataki ya kamata ka ɗauka ka sauya abinci in yana yiwa ka samu wani abinci wanda ba bai tashi ko ka zange cin abinci da wuri misali in za ka kwanta ka ka ci abinci da ka tashi zai ka nemi wasu abubuwa waɗanda ko kunu ko koko da wanda ba su da tsabi wanda ba za su taso ma wanda dai ruwa ne ba su da nauyi ko wani abu wanda ko wasu ganyayyaki ko wasu 'ya'yan itace sai ka ci a ranar nan za sa jikinka ya kwari kuma abinci a, ba zai lalacewa a cikin jikinka da sauri ba ka samu banana ka sha misali ko lemun zaki ko abarba ko wani abu lokacin dai sahur ko dabino a ga ba su da nauyi kuma za su rike ma ciki har zuwa wani lokaci kamar kowa kuma za su rike tasowa ba kawai shine dabara tunda dai har kana iya azumin ba za ka tagayyara ka lalace ba ciwo ya tashi gaba da kowa na sai ka yi azumin ka amma dai kamata ya ka sauya abinci saboda abinci mai nauyi shine galibi yake sa wani lokaci kuma ba wai abincin da yake tasowa ba is too much zai sa kawai ka ji in kai gyatsa sai ka ji abincin ga yanan ka baza shi ta haka ne kenan yanayin abinci shi ke sa wannan sai mutum ya sauya na'am Kira asusun marayu a kwanaki mun yi magana muka ce miliyan biyu ne ba jika takwas muka ɗan yi raha muka cewa za a cika mu ko wani ya cika kuma mun yi wasa shi ya yi da gaske ya cika Allah ya saka mun yi kuma akwai wani bawan Allah da ya ba da buhun masara talatin da shida ce duk marayun da ake raba ma abinci kowa a bashi rabin buhu na masara Allah ya sa mu dukiyar shi albarka Allah ya kara arziki mai albarka Allah ya kiyaye dukiya ya tsare ta da dukkan dukiyoyin bayan Allah yan kaɗan da masu yawa duka Allah ya tsara kowa waɗannan bayan Allah yan goma da suka samu kansu a ce wannan jarabawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa su cinye wannan jarabawa kuma Allah ya mai masu da mafi alherin abin da ya kwace musu muna fatan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba su haƙuri kuma ya haƙurtar da su kuma su su ɗauki haƙuri san cewa wannan jarrabawa ce daga Allah babu makawa ba wata dabara sai ta faru ko ana so ko ba a so kuma Allah da ya bada shi ne ya kawo wannan gobarar da ta cinye dukiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baraka da mu da dukiya duka kayan Allah ne yadda Allah yake karbe mu dukiya haka yake karbe mu malaika baraka da kai da kaya duk mallaka wani ne waya baraka komai da komai na Allah ne Yawwa, Allah ne ya baka kuma shi ya karba kuma yana da ikon ya dawo maka da shi Allah subhanahu wataala ya sa wannan gobara da ta sanya dukiyar bayan Allah mai yawa Allah subhanahu wata'ala ya sa mafarin samun wadda ta hita ce ko wanda akwai mutane da yawa nan muna karatu da su da abin ya same su ko da ma ba mu karatu da sunan walwuri suke abin da ya same su ya same mu Allah ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim misalin mu'mina a wurin soyayyarsu da tausayinsu da taimakon junansu mathalul jasadil wahid daidai yake da jiki daya dukkan mu nan jikin mu guda idza shtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahri idan wani bangare na jiki wata gaba na ciwo to duk jiki sai ya amsa in kana ciwon ido duk jikinka sai ya nuna ciwon ido kake duk gabobinka sai sun amsa suna taya idanun wannan ciwon da suke in ciwon hanci kake yi wasu kuraje suka yi toma ka hanci ko ina jikinka sai kaji gabobinka suna tayawa suna cewa ba su jin daɗi alhali su lahiya salau kana tahiya ciwon hanci bai hana ka tahiya ba bai hana ka wani abu ba amma me suna jin zahin wannan ciwon haka in kana ciwon haure uwa uba ke in kana da hako abin nan kuraje ga harshe ko ga leɓanka ko ina da yake ma ciwo to sauran jikinka sai ya karba in kana ciwon hannu ciwon dan yatsa duk jiki sai ya karba in kana ciwon kafa hannun sai ka yi shi in kana ciwon kai haccan kasa sai ka yi in kana ciwon ciki duk jikinka sai ya dauka gaba daya in ba su resha ba kai ba kai ya zama ba kai ya tahiya kaga shikenan kowa kowa na jikinka da ya karba ya ce shi ma ciwo yake yi to saboda haka kenan da lokacin da yaraba ta samu mutum guda to ta samu kowa kowa ya nuna ma Allah subhanahu wataala dan uwana ne abokina ne abokin zamana ne abokin cuɗanya ta abin ya sama saboda haka ni ma naji zafi abin da ya same shi ina roƙon Allah subhanahu wataala Allah ka abin da ka karba gare shi Allah ka maido mai wanda ya shi haka ya kamata mu kasance kuma dai alhamdulillah abu ne da ya damu kowa babu wani wanda na tunani ya yi farin ciki da wannan kowa cikin damuwa yake kowa cikin takaici yake kuma musiba ce wadda tun da ake nan garin ba ta waga irin ta ba da dai bangaren dukiya muna fatan Allah subhanahu wataala ya kare mu daga faruwar irin ta nan gaba Allah wannan abu da muka gani da idanun mu Allah muna roƙonka ya Allah dan muna bayan ka Allah ka kare mu daga faruwar irin shi nan gaba ya Allah Allah ka kare mu ka tsare mana dukiyar mu ya Allah su kuma daga karban musu dukiya da ba kai ka ba su to Allah ka ba su wadda ta yi wadda ka karba ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su ka biya musu bukatunsu ka shayi musu hawayensu ya Allah abinda suke nema Allah ka ba su ya Allah masu nema aiki Allah ka ba su aiki mai albarka waɗanda suka yi balaguro da kai su lafiya Allah ka bilo su lafiya Allah ka amsa mana addu'o'in bayan Allah da suke barin addu'o'i da yawa Allah ka san su Allah ka shayi musu hawayensu Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka cika musu burinsu akwai wani bawa Allah ma da yake barin addu'a kan wata bukatar shi Allah subhanahu wataala ya biya mai ita Allah ya biya mana da mu da shi gaba daya Allah subhanahu wataala waɗannan kwanaki da suke ta karewa da wannan wata na watan Ramadan suna shirin shigowa Allah ka nuna mana su lafiya kuma Allah ka ba mu lafiyar da zamu yi azumi ya Allah kuma Allah ka ba mu ikon yin ibadodi da kiyaye mutuncin azumin mu ya Allah Allah ka sa mu yi shi lafiya mu kare lafiya ƴan uwan mu waɗanda yau ba su tare da mu waɗanda ba rawar suna tare da mu suna kasa yanzu Allah ka yi kansu da gafara Allah ka yi musu rahama Allah kai masu rama, Allah ka sanya ya kabarinsu ya Allah, Allah ka kara masu nema ya Allah, Allah ka kare su daga azaban kabari ya Allah, Allah ka samu tardo su cikin kyakkyawan yanayi ya Allah, Allah ka samu haɗu da su gidan aljanna ya Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين